بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna goma sha hudu ga watan da saniya hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu na Aisha radiyallahu ta'ala anha da ke nan unguwar Rilwanu Kwatas a nan cikin garin Bauchi a domin ci gaba da darasi kamar yadda muka saba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah tabaraka ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi a za mu ci gaba da karanta littafin usulul iman insha Allah na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala maimakon shi wancan littafin insha Allah saboda fa'ida ta aƙida da kuma tabbatar da aƙidar musulunci a cikin zukatanmu domin abin da yake mafi muhimmanci kuma mafi wajibi ga musulmi shine kiyaye aƙidarsa da kuma alaƙansa da Allah maɗaukakin sarki duk abin da mutum ya yi a duniya na ibada da addini da gyaran ɗabi'u da gyaran halaye matukar aƙidarsa ba ta gyaru ba to Allah ba zai kalle shi ba maran tashin alkiyama wannan shi yasa malamai na musulunci tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu suka ba da muhimmanci kwarai da gaske da kulawa mai tarin yawa akan abin da ya shafi wannan babi mai muhimmanci na aƙida malamai suka yi ta wallafe-wallafe da rubuce-rubuce da karance-karance masu tarin yawa domin su bayyana yaya asalin hakikanin aƙidar musulunci take wannan malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdulwahabi malami ne wanda baya bukatar ta'arifi a wajenmu mun san shi mun san wane ne shi tun daga karatuttukanmu da kuma wato ababen da muke ji da ababen da muke karantawa a cikin littattafan shi irin littafin kitabun tauhid irin littafin su kashfi shubuhat littafin al'usulu talata littafin alkawa'idul arba'a littafin al'usulu sita da sauran da tafai nashi na aƙida wanda wannan ya bayyana mana wane ne shi balma hasali idan mun lura za mu ga mu'alu sunna idan ɗan bidi'a ya tashi ya zage ka ko ya soke ka sai ya kira ka da wahabi sai ce mana wahabiyawa wannan wahabiyawan nisba ce wai yana jingina mu ne zuwa ga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab to amma saboda wato bakin makilci irin na bid'a da kuma wato munafunci irin na bid'a da ya kamata tunda shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ai sunan shi Muhammad ne ba Abdul Wahhab ba Abdul Wahhab sunan mahaifinsa ne saboda haka in zai jingina mu zuwa ga Muhammad bin Abdullah sai kira mu da Muhammadawa sai ce Muhammadiyuna amma saboda bakin cikin kar sunan yayi kama da sunan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai tsallake Muhammad bin Abdullah bin sai jingina mu zuwa ga babansa sai ce wahabiyawa to da ya tashi sai ce wahabiyuna sai mu ce alhamdulillah mun ji dadi saboda ai Allah shine al-wahhabu saboda haka in ka jingina ni zuwa ga sunan alwahabu ai ka jingina ni zuwa ga majingina mai kyau ka jingina ni zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace wannan littafi na usulul iman zai mana bayani akan menene asali da tushe dangane da abin da ya shafi imani da kuma aqidar musulmi siffofi na ubangiji da yadda ya kamata musulmi ya sanya aqidarsa ta kasance dangane da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace kai tsaye za mu fara da babi na farko shine babu ma'arifatillahi azza wa jalla wal imani bihi wannan babin zai mana bayani akan sanin Allah da kuma yin imani da Allah madaukakin sarki malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه مالا يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو دقا أبو هريرة الله يكارم سيدا يتي Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah tsira da mincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce, Ƙala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki, Allah mai albarka da ɗaukaka ya ce, Ana agnar shuraka'i ani shirk. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ni Allah ni ne mafi wadatuwan masu shirka game da shirkan da suke yi man amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi ya hada ni da wani na a cikin aikin taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkansa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi hadithi na 2985 Allah ya mishi rahama wannan hadisin yana nuna mana fa'idoji masu tarin yawa abu na farko da hadisin nan zai karantar da mu shine mu ji yadda Allah ya ce wannan hadisi na farko dai malamai suna kiran shi da shi da ire-irensa da suna alhadithul kudusi duk wani hadisin da a farkon hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ya ce to wannan malamai suna kiran shi da hadithul kudusi wannan hadisin sai nuna mana cewa Allah yana cewa ni Allah ni ne mafi wadatuwan masu shirka game da shirka ma'ana shine dukkanin abin da ake yi na shirka to Allah yana ce shi ya wadatu game da shirkan da ake yi baya da bukata shi yasa sai ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'iya ghairi ya hada ni da wani na a cikin aikin taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkansa bana bukata bana bukatan shirkansa shirka da Allah shine mafi girman laifin da mutum zai yi a duniya babu wani abu da mutum zai na laifi a ce yau ya yi ma'alla laifi laifi mai girma sama da ya zama mushirki duk wanda ya shirka ya haɗa Allah da wani ya yi ma'alla tarayya to wannan shi ne mafi girman laifin da zai shi yasa Allah ya ce in har wani ya tashi yin aiki ya haɗa ni da wani na a cikin aikin to na wadatu daga aikin na bar shi da shirkansa Allah baya bukatun wannan shirkan Allah bai bukatar wannan tarayya din saboda haka mafi girman aiki da mutum zai yi a ce yau yayi laifi mai girma yayi ma Allah laifi mai girma shine yi ma Allah shirka yayi ma Allah tarayya duk abinda mutum zai yi na laifi a duniya gaba daya to wannan mai sauki ne har a wajen Allah in har babu shirka a cikin ayyukansa ko me za ka yi duk abin da za ka yi mai sauƙi ne a wajen Allah Allah na iya yafe shi ya kau da kai ko da kuwa mutum ya mutu bai tuba ba cikin rahamar Allah da falalar Allah in ya ga dama Allah yana iya yafe mishi amma in mutum ya mutu akan shirka bai tuba ba to babu tsammanin kusancinsa da rahamar Allah ko kaɗan ya yi nesa da rahamar Allah don Allah da kanshi ya faɗi ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an Allah yana cewa lallai tabbas yadda al'amarin yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah ya haramta masa aljanna faufau har abada shi haramun ne shiga aljanna jama'a mu fahimci gaban nan da kyau ba ba fa wai ba zai shiga aljanna ba a'a Allah ya haramta masa shiga aljanna magana tana da ƙarfi ba in cewa aka yi har abada ba zai shiga aljanna ba magana ce ta tashin hankali to ballantana sai aka ƙara mata ƙarfi da cewa Allah ma ya haramta mai shiga aljanna haramun ne shi ya shiga aljanna wa ma'awahun nan makomarsa kuma ita ce wuta wa malin zalimin min ansar azzalumai masu yi Allah shirka ba su da wani mataimaki ko wani majibanci da zai taimake su ran tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga shirka sannan Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafe ma duk wanda ya mutu yana masa shirka amma duk wani laifi da ba shirka ba to Allah kan iya yafe shi ga wanda ya ga dama in ya so ya gafarta ma mutum amma duk wanda ya mutu yana shirka to shi da gafaran Allah kuma sun yi hannun riga babu shi ba rahaman Allah babu shi ba gafaran Allah Allah ya tsare mu daga shirka saboda haka jama'a shirka laifi ne mai girma kwarai da gaske a wajen Allah subhanahu wata'ala to shirka malamai suka ce ta kasu zuwa kashi biyu na farko shine shirkul akbar shine wannan shirkan da muka ji shine hada Allah da wani wajen bauta bauta ma wani tare da Allah Allah kuma ya faɗa mana cewa duk wani manzon da Allah ya aiko kowane manzo ne in dai Allah ya aiko shi to kafin ya bashi wani sako sai ya faɗa masa cewa ka fara faɗa ma jama'arka su bauta ma Allah shi kaɗai Allah ta'ala yana cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده Allah ya ce babu wani manzo da mun ka taba aikawa gabaninka face sai mun masa wahayi mun faɗa masa cewa ka kwanda sanin cewa babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni Allah ne kadai zaka ku bauta min ni kadai ku bauta min ni kadai sannan Allah yana cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulin an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah yana cewa hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo cewa ku bauta ma Allah shi kadai sannan ku nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba ku nisanci bautan dagutu duk wani abin da za a bauta masa ba Allah ba kuma ya gamsu ya yadda cewa ya cancanci a bauta masa wannan sunan shi ɗagutu ku nisanci bautan ɗagutu ku bauta ma Allah shi kaɗai saboda haka wannan shi ne saƙon Allah na farko zuwa ga kowane manzo ya faɗa ma al'ummarsa wannan shi ne saƙon da Allah maɗaukakin sarki yake fara ba ma kowane manzo da haka shirka babban laifi ne musamman shirka shirka wacce take shirkun akbar hada Allah da wani wajen bauta bauta ma wani tare da Allah subhanahu wata'ala saboda haka laifi ne babba shi yasa da Allah ya tashi jan kunne game da shirka sai ya fara da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon da babu wani wata halitta a duniya da Allah ya halitta wadda wannan halittar ta kai girmansa ya ce da shi walaƙad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluka Allah ya ce haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa la in ashrakta in har kai shirka ka haɗa Allah da wani wajen bauta la yahbadanna amaluka to dukkanin ayyukanka za su rushe wala takunanna minal khasirin sannan zaka zama cikin asararru wanda suka yi asara sai Allah ta'ala ya ce balillahi fa'bud abin da yake wajibi akan ka shine ka bauta ma Allah shi shi kadai wa kun minash shakirin ka zama cikin masu godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ya fara da manzansa a wata suran yace da shi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam karka kirayi wani abin bauta koma bayan Allah wanda baya iya amfanar da kai komai in ka bi shi baya iya cutar da kai wani abu in baka bi shi ba sai Allah ya ce fa in fa'alta in ko har ka aikata haka fa innaka idan minaz zalimin to lallai ka zama cin azzalumai in ko har ka aikata haka to ka zama cin azzalumai saboda haka karkai shirka to bayan shi kuma sai Allah ya biyo da sauran manzanni manya-manya cikin ulul azmi minar rusuli tare da sauran manzanni masu daraja sai da Allah ya jero annabawa guda goma sha takwas annabi da manzo ɗai-ɗai-ɗai har goma sha takwas a waje guda ya fara da abun rusul annabi ibrahim alaihi salam khalilur rahman khalilullah wattakhadha Allahu ibrahima khalila annabi ibrahim din da Allah ya ce ma annabi ka bi hanyarsa thumma wahayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifa sannan mu ma al'ummar annabi Allah ya ce ku bi hanyar annabi ibrahima qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahima hanifa amma Allah ya fara da shi yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا النبي قوم شاتقس كما يتي وكلا فضلنا على العالمين دكانسو من بيبي تاسو أكن سوران هالتو غبا amma da Allah ya je gaba sai ce walau ashraku la habitu anhum ma kanu ya'malun duk matsayin su na inda sun yi shirka da duka ayyukan su Allah ya rusa shi duka da Allah ya rusa shi sannan hadisi ya zo hadisi daga wato babban sahabi al-harith al-ash'ari yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna Allah auha ila yahya ibn zakariya alaihi wassalam bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna wa ya'mura bani isra'ila an ya'malu bihin yace Allah yayi ma annabi yahya dan gidan annabi zakariya wahayin wasu kalmomi guda biyar yace yayi aiki da su sannan ya umarci banu isra'ila su yi aiki da wayannan kalmomi guda biyar ya ce wa ka an da huka da an yabuɗi a biha annabi ya haya wato kamar ya yunkura zai yi sanyin jiki wajen isar da wannan kalmomin ya ɗan yi jinkiri ya ɗan yi nauyin jiki wajen isar da waɗannan kalmomin fa'atahu isa alaihi salam sai annabi isa alaihi salam sai ya zo masa domin ai shi wato annabi ya haya da annabi isa ‘ya'yan ya da ƙanwa ne domin ai mahaifin annabi ya haya annabi zakariya shi ne ya raini wato a shi ne ya raini mahaifiyar annabi isa shi ne allah ya ce fatakabbala harabu ha bi ƙabulin hasanin wa ambata hanabatin hasanin wa kafalaha zakariya kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba wajda indaha rizqa saboda haka zamanin su daya daka annabi isa sai ya ce ma annabi yahya inna allaha amaraka bi khamsi kalimati an ta'mala bihinna wa ta'muru bani isra'ila an ya'malu bihin Allah ya umarce ka da wasu kalmomi guda biyar kai aiki da su ka umarci bani isra'ila su yi aiki da su sai ce fa imma an tukhbirahum wa in ma an ukhbirahum ko dai ka je ka tara su ka fada musu kalmomin da Allah ya sa ka fada musu ko kuma ni in je in fada musu fa qala sai ce inni akhafu in sabaqtani bihinna an yuksafa bihi an yuksafa bi wa u'adhab sai ce ina jin tsoron in ka riga ni isar da wayannan kalmomin kar a kisfe kasa da ni ko kuma a yi min azaba kar ka je a ce Allah ne ya aike ni ban je ba kai ka riga ni faɗi kuma ta zama mun bala'i ko masifa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa jama'a bani isra'ila bi baitil maqdis annabi ya haya sai ya tara banu isra'ila a masallacin qudus baitul maqdis inda ake can ana ta rigima tsakanin musulmi da yahudawa Allah ka kwatar ka tsairatar da wannan masallaci ka tsairatar da jinanan musulmai ka kawo musu dauki yace hattamtala al masjid hasan da masallaci ya cika makil wa ƙa'adu ala shurufat mutane suka koma suna zama akan bugun kwano saboda yadda masallacin ya cika ya yi makil sai da mutane suka koma suna zama akan rufin gidaje faƙala sai ce inna allaha auha ilayya bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amura bani isra'ila an ya'malu bihin Allah ya umarce ni da wasu kalmomi guda biyar in umarce ku da su in yi aiki da su sannan umarci banu isra'ila ku yi aiki da shi to muhalli shaidinmu shi ne sai ce ulahunna kalma ta farko ita ce allah tushirku billahi shai'a kar ku haɗa allah da wani wajen bauta kar ku yi ma allah shirka kunga kalma ta farko ku kar ku yi ma allah shirka kar ku haɗa allah da wani wajen bauta sai ce fa inna matsala man ashiraka billahi shay'an domin dukkanin wanda ya yi Allah shirka ya haɗa Allah da wani wajen bauta ka matsali rajulin misalin sa kamar misalin mutum ne ishtara abdan min khalis shimalihi mutum ne ya cire tsagoron dukiyarsa ya sayo bawa summa bi zahabin awwarak dukiyarsa nan ta zinare ko ta takarda sun askana hudaran ya je ya bashi wajen zama ya bashi inda zai zauna faƙala sai ce da shi i'mal ka dinga min aiki warfa ilayya in kai aikin ka kawo aikin in gani faja'ala ya amalu wa yarfa'u ila ghairi sayyidihi daga sai ya koma kuma in yayi aikin sai ya kai aikin ma wani wanda ba ubangidansa ba yace fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kazalik a cikinku wane ne zai so yaron gidansa ya zama haka yau a ce kai ka ɗauko yaron gida a gidanka ka ajiye shi ka ba shi masauki ka ba shi abinci ka ba shi tufafi ka ba shi tutura ka ba shi komai amma idan ya wanke motarka sai kira makwabcinka sai ce zai gani motar tawon ku ba tawon ku ba in ka ba shi aiki sai ya kai aikin wa makwabcinka maimakon kai ya nuna maka kai ka gani aikin ya yi ko bai yi ba sai ba wa makwabcinka wane ne zai so yaron gidansa ya zama haka sai ce fa inna allaha khalaqakum to Allah shi ya halicce ku wa razaqakum Allah shi ya azulta ku fala tushriku bihi shay'a da haka kar ku hada shi da kowa wajen bauta kar ku hada shi da kowa wajen bauta saboda haka kar ku yi ma Allah shirka Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah ta'ala ya ce Allah shine wanda ya halicce ku sannan ya azulta ku sannan kuma zai kashe ku sannan ya sake rayar da ku hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay Allah ya ce cikin waɗanda kuke musu tarayya da Allah akwai wanda zai iya aikata wani abu daga cikin waɗannan akwai wanda zai iya halittan ku akwai wanda zai iya azulta ku akwai wanda zai iya kashe ku akwai wanda zai iya rayar da ku bayan kun mutu a cikin su hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay a cikin ababen tarayyan ku da kuke hada Allah da wasu da shi wajen bauta akwai wanda zai iya muku ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko kuma ya muku duka babu Allah ya ce subhanahu wata'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah Allah ya ɗaukaka dangane da abin da ake hada shi da shi wajen bauta ake masa shirka saboda haka jama'a shirka bala'i ne wannan shirkan kuma zaka ga Allah maɗaukakin sarki duk sanda ya zo bayani akan karku bauta ma wani Allah bayi warewa ya ce mala'ika ko manzo ko gunki ko a in dai shi ɗin ba Allah ba ne to bai cancanci bauta ba manzo ne mala'ika ne dutse ne waliyi ne shehi ne wani salihin bawa ne malami ne ko menene shi rana ne tauraro ne wata ne duk abin da ba Allah ba to bai da haƙƙin bauta duk wanda ba Allah ba bai da haƙƙin bauta sawa'un cikin mala'iku ne ko manzanni ne duk wanda aka bauta masa ba Allah ba to an yi shirka an yi shirka saboda haka aƙidar musulmi ta ce aƙida ta cewa Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya wannan ita ce aƙidar musulmi babu yadda za a yi aƙidar musulmi zuciyar musulmi kwakwalwar musulmi lafiyayyar kwakwalwa ta ɗauki aƙida da fahimtar cewa komai Allah ne ba zai yi ba ba zai yi ba aƙidar ɗan haƙiƙa wanda in kana neman ainihin kafirai haƙiƙanin kafirai bi ma'anar kalma kafirai wallahi su ne ‘yan haƙiƙar ya za a yi hankalinka yadda cewa komai Allah ne ta yaya an ce wa mutum waye kai ya ce Allah waye ni Allah to ta yaya ai bai kamata hankali ya dauki akidar komai Allah ba an ce wai wani wani ya ce shi Allah ne sai aka rufe shi a daki ya wuni da ci abinci ba ya ce ku taimaka ku buɗe nin ci abinci ko ku turo mu abinci ta windo a ce a ƙarya kake yi Allah baya cin abinci ai saboda haka tunda kai ma Allah ne ci gaba da zama haka yanzu ko ka yadda kai ba Allah ba ne mu buɗe kan baka abinci ko kuma ka yadda kai Allah ne yunwa ta kashe ka amma ta yana Allah yake cin abinci shi yasa ai da ya tashi nuna cewa annabi annabi Isa da mahaifiyarsa ba Allah bane sai ce kana ya kula ne ba'am saboda dukan su biyu suna cin abinci shi Allah fa baya cin abinci bai bukatar cin abinci bai bukatar abinci saboda haka ba yadda za a yi zuciyar musulmi lafiyayyen hankali kai ko mutum ba musulmi ba ne lafiyayyen hankali waye gamsu cewa wai yana da aƙidar komai Allah ne wai kuma a hakan shi wannan yana kiran kan shi musulmi ne yanzu in na tambaye mu idan aka ce yau ga kirista nan mun same shi yana da aƙidar cewa Allah uku ne Allah nan na farko da ya ce maka Allah Allah na biyu Allah ɗa shi ne annabi isa kenan sannan na uku ko ya ce na na maryam ko kuma ya ce mala'ika jibrilu a gidan trinity of god god the father god the son god the holy, uh, holy spirit wayannan abubuwa guda uku sai ya ce maka allah uku ne sai ka ce masa a'a ka tuba ka musulunta sai ce to na musulunta amma na koma aƙidar komai allah ne to yanzu tsakani da Allah wannan gaba ka ci ko baya ka ci an ci gaba ko an ci baya an ci baya ai ina ga in shirka akwai mai sauki to da ya kamata a ce mai aqidar Allah uku ne yafi sauki sama da mai aqidar komai Allah domin mai aqidar Allah uku dan fa annabi Isa ne da mahaifiyarsa ko mala'ika Jibril mala'ika Jibril Allah ya faɗa mana cewa qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah ya faɗa mana a Qur'ani gaba in kai da mala'ika Jibrilu Allah ya yi gaba da kai kuma sunan ga kafiri tumi matsayinsa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin Allah ya faɗa mana mala'ika Jibrilu amintacce ne muta'in thamma amin abin da ake biyayya ne a can sama sannan amintacce ne shi sannan ɗauki annabi isa malmasi ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi isa ɗan na maryama Allah ya ce bai kasance face manzo gabanin shi manzanni sun gabata annabi isa ɗan maryam kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kalmar Allah ce da Allah ya jefa ta zuwa ga na maryama kalman kun fayakun ruhi ne daga Allah dubi mahaifiyarsa na na maryama Allah ta'ala ya ce wa ummuhu siddiqa ita din siddiqa ce duk inda Allah ya yabe ya ambaci sunanta sai ya yabe ta wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin Allah ya ce ba su labarin wacce ta kiyaye tsaraicinta ta kiyaye farjinta ba ta yi zina ba Allah ya ce mu muka yi busa a cikin mahaifarta sannan muka sanya ta da ita da ɗanta su zama aya ga talikai waje allabna maryama wa ummuhu ayatan wa awainahuma ila rabwatin wa awainahuma ila rabwatin zati zati maqamin zati qararin wa ma'in waje allabna maryama wa ummuhu ayatan wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in kaga dubi matsayinsu dubi girmansu wa maryama ibnata imran allati أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا التي وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين جي متسينتا أما الله يتي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة waɗanda suka ce Allah uku ne waɗanda suka ce waɗannan guda ukun Allah ne Allah ya ce sun kafirta sun zama kafirai a wata yayin ce laƙar kafarar ladina ƙalu inna Allah huwa almasihu ibn maryam waɗanda suka ce almasihu ɗan maryama Allah ne Allah ya ce sun kafulta Allah ya ce wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum abinda almasihu yake ce musu shine ya ku banu isra'ila ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku saboda innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar to waɗanda suka ce waɗannan manya-manyan halittun Allah Allah ne Allah ya ce sun kafulta to ina kuma mai aƙidar komai Allah ne a aƙidar komai Allah ɗin nan fa hada iblis a ciki ba su fir'auna da hamana da abu jahalin da abu lahabin da su obama da su condoleezza rice su obasanjo dukansu suna cikin komai Allah ba duwannan kafiran duk suna cikin komai Allah waɗanda suka ce waɗancan Allah ne Allah ya ce kun kafulta to wayannan kuma da suka ce wayannan kafiran Allah ne su kuma sunan su musulmai ha wannan kai comedy ne wannan comedy ne ai na ga inda a ce ana samun sauki to da ya kamata a ce mai aƙidar komai Allah ne shi zai fara dawowa zuwa ga aƙidar Allah uku ne sannan ya dawo Allah ɗaya ne amma mai aƙidar Allah uku sai ya cilla zuwa ga komai Allah ne to shi zai dawo Allah ɗaya babu rana babu ran da zai dawo Allah ɗaya saboda haka duk wanda yake son zaman lafiya da Allah to wallahi kar yi ma Allah shirka mutane da yawa suna ganin irin wannan wa'azi da faɗakarwa akan shirka kamar wa'azi ne da yanzu ba a buƙatar shi zaka ji wani ya ce maka wai yanzu an waye an wuce wannan zamanin an wuce zamanin raba kan al'umma bai kira zuwa ga tauhidi sunan shi bai raba kan al'umma abinda mutane suke dauka haɗin kai shine in ka ga wani ya shirka to kai shiru to wannan haɗin kan musulmi kenan wane ya ce komai Allah ne to kai shiru kar ka ce komai kai shiru kawai a ci gaba da tafiya a haka ai ba zai yi ba ba zai yi ba kamar yanzu misali ne kowa ya sani daga nan Bauchi kai tsaye hanyar Gombe guda ɗaya ce babu zagaye kowa ya sani guda ɗaya ce sai kuka ga za ku tafi Gombe sai dai bai kama hanyar Jos ka san dai in ka tafi Jos babu yadda da yake isa gombe kuma kawai tafiya yake ya kama hanyar jos ya wuce jos kawai ya ci gaba da tafiya abinsa tafiya tafiya tafiya tafiya tafiya ha sai a ce direba gombe fa za mu ji ya kamata a jiyo a kama hanya sai a ce a ai shiru saboda kar a raba kan yan motar direba ci gaba da tafiya saboda kar a tada hatsaniya da aka ai shiru don allah ya shiga isa gombe babu ranar isa ashe kenan in dai har ana so a isa gombe to dole sai an gamsu waɗanda suka ce a dawo kan hanya a bita su masu hayaniya da surutu da waye a bar musu maganarsu kafin a dawo a isa inda ake so to wannan shine abin da ya shafi tauhidi in ka ji mutum ya ce wai an waye wai an daina wa'azi akan akan tauhidi da raba kan al'umma to har yanzu ba gidaje ne shi shine ba gidaje amma wayewa ta gaskiya da gaskiya ita ce a dawo zuwa ga tauhidi amma din an yi shiru wannan ba haɗin kai sunan shi ba sunan shi haɗin baki eh mun haɗa baki da mu da ku cewa duk abin da kaga mun yi mai kyau ko mara kyau ku yi shiru duk abin da muka ga kun yi mai kyau ko mara kyau mu yi shiru to wannan sunan shi haɗin baki wannan sunan shi haɗin baki amma ba haɗin kai ba amma haɗin kai Allah ya faɗa mana kalma mai haɗa kan mutane قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إيا أبن دزي هذا كم متاني شيني كرواني يبوتا موني كواني تاشي بوتا يبوتا ما الله شكري to wannan shine abin da zai hada kan musulmi shine abin da zai hada kan mutane amma ai asalin rarrabuwan kai ya gama tabbata a ina ce Allah ɗaya ne kana ce komai Allah ne to ai kai ya gama rabuwa kuma yi kai ya gama rabuwa a zo an nuna maka ga fari ga baki nan kuma a ce karka ce wannan fari wannan baki ne ka ce dukansu fari ne ya za ya haka fari da baki a ce to karka ce wannan fari ne wannan baki ne kawai ka ce duka fari ne yaya hankali zai ɗauki wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka wa'azi mafi girma da za a yi maka shine wallahi a maka wa'azi akan tauhidi a kadaita Allah da bauta shine jigon wa'azi wa'azi mafi girma kenan wannan yana daga cikin abin da yake kayatar da ni game da littattafan shi wannan malami a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab duk littattafansa galibinsu kashi 99.9 cikin 100 su akan tauhidi akan tauhidi to mun kuma wannan ita ce tafiyar mu tafiya ta tauhidi ita ce hanyar da muke kai wanda ya so mu ya so mu ne saboda haka wanda ya kimu ya kimu ne saboda haka amma dai a wayi gari a ce wai za mu taru mu karantar amma ba za mu karantar akan tauhidi ba wai a daina wa'azi akan tauhidi to ni kan dai gaskiya yana ga wanda roƙi Allah in mutu kafin ranar ya fi sauƙi mutuwar ka ta fi maka sauƙi zamanka a cikin ƙasa ya fi maka sauƙi akan ka kai lokacin da za a zo a ce ga wani haɗin baki nan an shiga wai in an ga shirka a shiru kar a yi magana a kanta wallahi ka mutu ya fi maka sauƙi ka mutu ya fi maka sauƙi saboda haka wannan nau'i na shirka na farko kenan shine haɗa Allah da wani wajen bauta nau'i na biyu na shirka da ake ce mata shirkul asgar ita ce riya yin aiki don wani wanda ba Allah ba aikin kayi ma Allah ne amma sai kuma kai ba don Allah ba ma'ana wancan na farkon ita kanta tsurungun ɗin ibadar ma wani kai to yanzu wannan ibadar ba ma wani kai ba ma Allah kai amma kayi ne ba don Allah ba kayi ne don wani yaya ba kayi ne don wani ba kayi ma wani sujadan ba sujadan da kayin kayi ne ma Allah amma ba damuwarka Allah ya baka lada ba damuwarka wani yaya ba to wannan shirka riya kenan wannan ita ma bala'i ne to shine wannan hadisin duk wanda ya mun tarayya da wani a cikin aiki Allah ya ce to na bar shi da shirkansa to kaga wayannan nau'uka na shirkan jama'a kowa baya san shirka kai ma baka san shirka yanzu shi a wajen Allah duk wani irin aikin da kai in dai a wajen Allah ne in dai ka saka shirka a ciki to a wajen Allah wannan aikin sunan shi mataccen aiki kuma yadda za ka gane misalin haka shi ne kamar kai ne yanzu a ce kana da 'ya'ya guda biyu wayannan 'ya'yan naka guda biyu suna kyautata maka ɗaya daga cikinsu yana kyautata maka yana maka abin da kake so zai samu kudinsa ya sayo maka madara ya sayo maka nama ya ɗinka maka tufafi wannan kuma baya kyauta maka hasali ma jira yake ka ajiye naka ya ɗauka yanzu a karan farko a cikinsu su su biyun nan waka fi kauna a cikinsu da ke zata maka ko saboda jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha to amma sai ka ce yau ga kanan ka dawo gida sai ka samu shi wannan mai kyau da ta maka sai ka same shi kwance tare da amaryarka yanzu wannan son da kake masa jiya son yana nan ko ya tafi wannan amanar da ke tsakaninka da shi amanar tana nan ko ta tafi za ka ci gaba da ganin kirkinsa za ka ci gaba da ganin mutuncinsa a idonka me laifin da ya maka shine shirka wannan mahalli ne da Allah ya azurta ka da shi kai kadai wahadaka la sharika laka to sai ya zo yi maka tarayya to daga nan ka daina ashe za ka gane la ashe dama wannan kyautata makan da yake yi duka ashe mutumin banza ne shi yanzu zaka gane ashe wancan da yake munana maka kana ajiyewa ya dauka baya baka nashi ashe shine mutumin arziki to wallahi haka yake a wajen Allah duk sallanka duk ibadarka duk istighfarinka duk hailalanka in kana shirka wallahi mazinaci ya fi ka a wajen Allah muddin baya shirka in dai zaka yi ma Allah shirka duk ibadarka duk sadakanka duk azuminka duk hailalanka da istighfarinka duk zikirinka duk zikirinka wallahi dan luwadi da baya shirka ya fika a wajen Allah saboda shi in an je in ya shiga wuta ma za a yi mishi azaba ne gurgudun zinarsa da luwadinsa da ƙaryansa a fitar da shi a kai shi aljanna saboda baya shirka amma mai shirka in an je ba za ma a fara duba mai aikata ba tun daga farko fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za ma a gwada aikin ba za a ce ulaika jazaohum jahannam bima kafaru ce kai suta Allah ya tsare mu daga shirka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين